الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ كل نجار المغري والكعب فيه بنظرة تأتي لنا من جبل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله في قبل كراتين تفسير القرآن من جرمه a cikin wannan littafi mai albarka na kimiyya da tafsir na shekul islam ubangijin dukkan talikai al'alam kullu ma fi wallahi tabaraka wa ta'ala fa huwa alam yi ba kullu ma fi wallahi tabaraka wa ta'ala fa huwa alam duk abinda ba Allah tabaraka ba to Allah ne ubangiji shine rabbil alamin ubangijin dukkan talikai ai malikil alamin shine mamallakin dukkan talikai jam'u alamin wato alamin jam'i ne na alam wal alamu kullu ma siwa Allah tabaraka wa ta'ala shi alam dukkan abinda ba Allah tabaraka wa ta'ala ba to shi yake cewa alam jumi'a muzakkaran liyastaghriqa al-mawjudat kullaha ko kullaha an yi masa jam'i a alamuna an yi masa jam'i na muzakkar salimi amma a ka'ida bai kamata a yi masa wannan jam'in ba da sai dai a yi masa jam'in tafsir a ka'idar na hau amma me yasa aka yi masa jam'in muzakkar aka yi jam'in tafsir nashi na salim saboda ya haɗe dukkan abin halitta dukkan wani abin halitta ya shiga cikin alam dan da an yi masa jam'i wanda ba wannan ba to da sai a ɗauka banda mutane a cikin wannan alam ko wani abu haka dai da ya yi ta maganganu a kai amma dan yayi istighraqin dukkan abin halitta sai aka yi masa jam'i na muzakkar salih ar-rahmani المنعم بجلائل النعم وظواهرها wato ma'anar arrahman shine mai rahama ai mai yin ni'ima da mabayyanan ni'imomi bayyanannu arrahim almun'im bi daqa'iqin ni'am arrahim shi ma mai jin kai ne mai rahama ne mai jin kai Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana mai yin ni'ima da ni'imomi da kikai maliki yawmiddin Allah tabaraka wata'ala shine mamallakin ranan sakamako almaliku yawmal jaza'i shine sarki ɗaya tilo ranar da za a haɗu wurin amsar sakamakon ayyuka almaliku kulla yawmin walakin kullu yawmin ko kulla yawmin yujadu munazi'un lillahi fi mulkihi fi juz'in min ajza'il alam Allah tabaraka wa ta'ala sarki ne a kowane rana a koyaushe sai dai idan ka kira ranar lahira a wannan rayuwar ta duniya Allah shi ne mai mulki amma yana da waɗanda su ma za ka ji ana cewa sarakuna Allah shi ne sarkin sarakuna amma za ka ji ana sarkin gari kaza sarkin gari kaza har ba zai yiwu ba ka samu wani yanki face yana karkashin wani mutum da za a ce shi ne masarakin wannan yankin to in ka zuwa sai ka kamar me suka rage wa Allah tabaraka ta'ala wato abin nufi a nan duniya ko da yake Allah sarki ne mai mulki ne har a duniya amma bayan shi akwai wasu mutane na zolaya da ake nunawa a ce wannan basarake ne na wuri kaza basarake na wuri kaza amma in an je lahira da kan shi Allah tabaraka wa ta'ala zai yi tambaya limanil mulku yawma to ina masu mulki a duniya a cikin sarkin wuri kaza sarkin wuri kaza mai mulkin jama'a kaza mai mulkin yanki kaza al yawma a wannan wurin limanil mulk mulki gawa ya tabbata duk masu mulki za su yi shiru ba ansa Allah sai ya ansa wa kanshi da kanshi ya ce lillahi alwahid alqahhar ko kuma a'a su masu mulkin na zolaya a wannan duniyar su ne za su amsa sai Allah yau kan ba wani mai mulki kai kai mulki kam a yau ya tabbata lillahi alwahid alqahhar mulki na yau ya tabbata ga Allah guda ɗaya mai rinjaye ba sauran wani basarake to wannan dalili ya sanya aka keɓanci wancan wurin da cewa Allah Ubangiji shine masarakin wancan wuni shine mai mulkin wancan wuni ba wai dan cewa a wancan lokacin ne kaɗai yake da mulkin bayi ba a'a mulkin bayi a koyaushe na Allah ne tabaraka wa ta'ala amma fil qiyamati fala munazi alahu fi mulki amma rajin lahira babu mai jayayya da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin mulki idza takallama idan ya yi zance ya ce limanin mulkul yauma a yau kan mulki ga waye tabbata la ya ji jawaban min ayyi insani ba zai samu amsa daga kowane mutum ba fa yujibu nafsahu sai ya amsa wa kanshi da kanshi ya ce lillahi wahid qahar lamma akana al-abdu ala rabbih bi qawlihi alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim ملك يوم الدين استحق استحق مخاطبته الأب بابا يا يندا يا يبي الله تبارك وتعالى da kalmomin da suka dace a yabi Allah da su yace godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rama mai jin kai mamallakin ranar sakamako kaga wannan duk kirari yake ubangiji lokacin da ya wannan kirari sai ya zamana dalilin wannan kirari yanzu ya cancanta ya fara yin magana da Allah a matsayin muhatab yanzu zai fara magana da Allah a matsayin muhatab a ɗazu yana cewa godiya ta tabbata ga Allah ba fira ba ce da Allah ba cewa ke godiya ta tabbata gare ka ba godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillahi rabbil alamin amma yanzu da ya gama yi wa Allah kirari sai ya samu cancantar yin zance da Allah sai ya fara iyaka na'budu fa qata wal hadarata bi qawlihi iyaka na'budu sai ya fara yin zance da hadara Allah tabaraka wa ta'ala yana mai cewa iyaka na'budu la na'budu illa iyyaka wannan adat adatul hasan ne wato iyaka na'budu ai babu wanda muke bautawa sai kai kadai kal la na'budu illa iya da ta kai na'buduka muna bauta maka ya Allah to zai iya daukan ma'anan bayan bautan Allah makila suna yin wani amma iyyaka na'budu hasan ne yayi tafsir na bautar wannan ba wanda ake wa sai Allah tabaraka wa ta'ala lallai bawan da ya tsaya wa Allah kirari har ya samu damar da aka bude masa hadarar Allah tabaraka ta'ala zai magana lalle ya kamata ya zama ya bayan hadarar Allah baya ganin kowa sai ya kore kowa ya tabbatar da ubangijin shi la na'budu illa iyya ba ma bauta wa kowa sai kai ya Allah wa iyyaka nasta'in sannan kuma babu wanda muke neman taimako a wurin shi sai kai ya ubangiji ai la nasta'inu illa bika ba ma neman taimako da kowa sai da kai ya ubangiji lamma asna ala rabbihi yayin da yayi yabo yayi kira ya ubangiji shi qala lahu iqtarih alayya kullu ma shi'ta min al-maqali sai Allah tabaraka wa ta'ala kamar ya ce wa bawa to kai yanzu tun da kai yabe ni kai kira ni ka samu shiga duk abin da kake so ka faɗa dukkan wani abin da kake nema kai bayani kace kana son kaza kana son kai iqtirahi ka tsoronci ka tunani duk abin da kake so ka faɗa ka faɗa ka buke ni qala al to anan sai bawa yaga abin da zai fara roƙon Allah shine shari'a anan wannan sura tana so ta nuna mana yanzu kamar a ce an baka wani lakani na addu'a wanda wannan lakanin an tabbatar duk abin da ka roƙa Allah zai amsa Allah ne da kanshi zai ce maka bawa na addu'an nan taka ta amsu faɗi me kake so shi ya sanya ko da yaushe mu ɗauki alƙur'ani ya zama kundin rayuwar mu in ba haka ba za mu samu matsala yanzu a wannan zamanin da ake ciki da za a ba wa wani mutum albishir a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dama ya ce duk wata bukata da kake da ita ka roƙe shi zai amsa maka to mutane da yawa za su ba su mamaki wani abin da zai fara tambaya Allah ya ba shi kuɗi mafi yawa a mutum ɗari za ka iske tamanin ko fiye da haka da za su samu irin wannan abinda za su fara cewa Allah ka ba mu kuɗi wani ya roƙi lafiya wani ya roƙi mulki wani abubuwa ne haka ila har ya gama addu'an shin ba zai tuna abu mafi muhimmanci ba amma wannan sura sai take nuna mana cewa yau dai ga bawa a gaban Allah bawan ya yi wa Allah kirari kuma Allah ya amshi kirarin shi har ma ya ce faɗi duk abin da kake so me Allah ya koya mana mu fara roƙo shi ne shari'a gina siratal mustaqim ya ubangiji Allah roƙon mu yanzu bukata ta farko abin nema na farko shine shari'a ka shiryar da mu ta farki madaidaici طلب الهداية من الله تبارك وتعالى إلى الصراط المستقيم abin da bawa ya fara roƙo shine neman shari'a daga Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga tabarki madaidaici wa siratul mustaqim huwa siratul anbiya'i wal mursalin tabarki madaidaici ba wani bane illa tabarkin annabawa da mursalai qala shi ne bawa sai ƙarin bayani ya ce siratsar lalina an amsa alaihi Allah tabarkin nan madaidaici da nake roƙonka shi ne tabarkin waɗanda kai wa ni'ima al'anbiyawu fihim man an'ama Allahu alaihi annabawa daga cikin sakonin da Allah ya wa ni'ima ni'ima wannan ta zahiri ta duniya ba tare da kowane irin wahala ba alqur'ani yana ce mana أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما yake cewa yahudu da suka yi amsa kiran manzan Allah suka yi ta jefa jefe da maganganu marasa kyau wannan abin nasu shin wai hasada ce to ai in dai hasada ce za su wa manzan Allah abin da mamaki ne shin zai zama suna yi wa mutane hasada akan abin da Allah ya ba su na fadla? Ai kuwa in haka ne ba suna ce su jikocin annabi Ibrahim ba ne? To ai abin nan da Allah ya ba annabi Muhammad suke tuka saboda hasada. Ai Allah ya ba annabi Ibrahim shi, ya ba ɗiyan annabi Ibrahim. Wala qad atayna a faqad atayna ala Ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atayna hum al-azima. biya annabi ibrahim wanda su ne alkur'ani yana ce a inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa al-asbati kaga Allah ya ce mun yi wa annabi mun yi maka wahayi ya rasulullah inna auhayna ilayka mun yi maka wahayi kuma ba kai ne na farko ba irin wahayin da muka wa annabi nuhu da annaba da suka zo kafin shi shine annabi idris da annabi shisu da annabi adam sannan wa awhayna ila ibrahim muka yi irin wannan wahayin ga annabi ibrahim wa isma'il da dan shi annabi isma'il wa ishaq da dan shi annabi ibrahim ga annabi ishaq ya yi annabi ibrahim wa yaquba muka yi irin wannan wahayi ga annabi yaqub dan annabi ishaq wal asbabi da jikokin annabi ishaq jikokin annabi ibrahim ƴaƴan annabi yaqub saboda idan aka ce za a yi hassada wa manzan Allah dan Allah ya bashi ni'ima ya bashi fadlan annabta to ya kamata wa annabi ibrahim da yayin da jikoki wanda kuma su ƙayyansu duk gabaki ɗaya har ma da suke cewa nahanu abna'ullahi wa ibba'u mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoya Allah wai saboda su ne diyan annabi yaqub annabi yaqub dan annabi ishaq annabi ishaq dan annabi ibrahim familin su gabaki ɗaya duk annabawa ne suna kirari da wannan amma wannan abin da kuke kirari da shi kuma ya kamata in wani ya samu shi ma kuma shi kirari da abin shi sai ku dawo kuna hasada kuna suka am ya su dunan nas ala ma atu wallahu bi fadlihi faqad atal faqad atayna ala ibrahima alkitaba mun baiwa zuriyar annabi ibrahim littafi wal hikmata mun ba su hikima wato annabta wa atainahum mulkan azima mun kuma ba su wani mulki mai girma fihim man an'ama Allahu alaihim fajama'u bainal mulki wan nubuwa dan ki annabawa akwai waɗanda Allah ya wa ni'ima suka hada tsakanin mulki da annabta annabi ne sarki kamar annabi Dawud alaihi salatu wassalam kamar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam masarake ne kuma annabi ne fihim malittalahu Allahu bi balaya azimati ko da yake akwai kuma wasu annabawa Allah tabaraka ta'ala ya jarabce su da musibu masu yawa manya-manya lau ƙara siratan lazina tulu aw siratan lazina kutilu aw siratan lazina zurihu la kafa al'abdu min hadha anan ana so mu gane kuma hikimar da Allah ya ce siratan lazina an'amta alaihim tabarki dai lafiyayyen tafarki madaidaici shi ne tafarki annabawa amma annabawa akwai waɗanda Allah ya yi wa ni'ima akwai waɗanda Allah ya jarabce su da wahalhalu da bala'o'i akwai wanda kashe su aka yi akwai wanda yanka su aka yi to a nan da ka bawa an koya mara yace Allah ta shiryar da ne tafarki madaidaici tabarkin wannan annabawan da aka yi ta yankawa irin su annabi zakariya da annabi yahaya ko bawa zai ji tsoro sai ki Allah ka shiryar da ni tabarkin kamar yadda shi na annabawan nan waɗanda aka yi ta kashewa wa ka ayyin min nabiyyin kutil ma'awuriyuna kathirun kama wahadu lima asabahu fi sabilillah ko fama qawtu masakan annabi nawa aka kashe tare da rabbaniyawa tare da shi amma wannan bai tarar da su ba bai sa sun yi rauni ba bai sa sun kaskantar da kansu ba ashe akwai annaba da wanda aka ce to anan ma bai ce Allah ka shiryar da ni ta barkin annabawan nan naka da aka ta kashewa ba bai fara ba da ke akwai waɗanda aka wa nema sai ka Allah ta shiryar da ni ta barkin annabawan nan naka waɗanda kai wa nema a walakin ta'alifan lil abdi wa tanshidan lahu wa tatayiban li fatilihi qala siratal ladzina an'amta alaihim amma saboda Allah ya lallashi bawa ya sanya mai rishadi ya kwantar mai da hankali bai ce Allah siratal ladzina kutulu ba ko siratal ladzina zulimu sai ce siratal ladina an'amta alaihim laysa kullul anbiya'i mun'aman alaihim ba dukkan annabawa bane aka yi walima in muna maganar walima wannan jin dadin na rayuwar duniya ko shine muke inda yanzu duk mutumin da aka ga ya samu wata ilar harka abubuwa suna tafiya daidai sai ka dana tawale Allah ya masa ni'ima amma duk tsoron Allah shi duk yawan ibada shi in Allah ya rufe shi da talauci ko rashin lafiya sai ka ji ana jajanta masa so da haka ashe dan adam a ɗabi'ar shi mutum ne mai son ya ji daɗi ko shi ya sanya da cikin annabawa akwai waɗanda sun yi rayuwar ta jin daɗi din ta ni'ima jin da akwai waɗanda suka yi rayuwa ta wahala da ana maganar rayuwa ta jin daɗi ta ni'ima ta wadata ga shi ne mun faɗa annabi Suleiman sarki ne wanda sai ne mulki duniya gaba ki daya an ce babu waɗanda suka mulki duniya gaba ɗayan ta tun daga mahudar rana har mafaɗa ta tun da Allah ya duniya sai mutum fara kuma biyu musulmai biyu kafirai musulman su ne annabi Suleiman da kuma zulkarnain iskandar kenan wanda kisar shi ta zuwa cikin suratul kafi da ya sanu naka an zulkarnain قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وفي الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس مغرب الشمس وجد تغرب في عين حلقة وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ بهم يأتيهم ومنه فيهم حكما قال أما من ظلمه فسوف نعذبه ثم يرجع إلى ربي ويعذبه عذابا a nukura ko sun mata ba kamar ta iza balaga matsali a shamsu wajala ha ta tsalo ala kaumin lamna da allahu min duniha sitira ka zali ko har hanar balle da kubra ko sun mata ba kamar ta iza balaga bai na sarkai kaga nan alqur'ani ya faɗa mana mahudar rana sai da yaje ta mahudar rana mafaɗar rana sai da yaje ta yaje ko bai na sarkai inda ya gije malu suke fitowa me yake son nuna mana zarkar nai tandar ya mulki duniya ne ga baki ɗayansa sarakai biyu kafirai waɗanda suka mulki duniya duka wanda zai ce godin fir'auna ta ce fir'auna a lokacin da ya mulki daura ɗari ce manya-manya irin tashi shi a daura ɗaya kawai mulki dole misra duk rashin mutuncin nan da har ce wanda yake shi Allah ne ire-iren shi sarakuna masu babbar ƙasa akwai daula 99 bayan tashi wanda ya mulki duniya duka shi ne wanda Allah tabaraka ta'ala ba mu labarin shi a cikin suratul baqara wato sarki na marubu alam tara ila allazi hajja ibrahima ko fi rabbihi anatihu allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها min al-maghribi fa huwa alladhi kafara wannan shine zargalai a namaru kafirin sarki shi kam sai da mulki shigar da duniya gaba daya a na biyu a cikin kafirai ne mulki duniya daga shi ne bukta nasar to waɗannan ta ga ina so in ce maka a cikin waɗanda annabawa da Allah ya wane wai ana maganar ni'imar sarauta ga wanda ya mulki duniya duka amma bai hana shi annabta shi ba annabi Sulaiman kuma ba mutane kawai ba har aljannu har tsuntsaye har kwari har namun daji har namun ruwa duk suna karkashin mulkin annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam a in ana maganar kuɗi akwai annabi Ibrahim annabi ibrahim maganar dukiya bari ba da wani misali daya za ka gane dukiya shi annabi ibrahim mai dukiya ne wanda babban abin da ya da dukiya shi babu kamar hidiman baki sai da ta kai duk hanyar da suke shiga garin su yana adda wakilai kai wani tsaya bakin hanya kan kai wani tsaya wata hanyar kai wani tsaya wata duk hanyar da ya san matafiya na ne sai da ya sa mutane masu tsaro da an gaba ko mai wucewa ko bai iya shigowa garin ba a ce dan Allah ka yi haƙuri annabi Ibrahim yana roƙon ka zo ka ɗan sha ruwa tukunna ka wuce hanyar da nisa amma ba ko bai taɓa zuwa gidan shi ba ya tarbe shi da baƙin ruwa ko tuwo haka nan a'a daraja daraja ne alal aƙalla abin da zai yi shi ne ya sa a yanka rago a gasa a kawo ba ko ko da shi ɗaya ne in ya so ya tsitsigi abin da zai tsiga ya bari wuce masu raƙuma da za a gasawa masu shanu da za a gasawa ko a kisar shi da mala'ikun da aka aikawa mutanen annabi tana ƙara bayyana mana haka me yana alƙur'ani yake ce mana nan nan kusa da kala kuma ka kuma kuma ko farkon yasa kama da bisa an ja'a bi ijilin ani ko a makaddamahu ilayhi fa qala la takunun fa awjasa minhum khifa qalu la tasaf wannan yana faɗa mana lokacin da suka zo suna zuwa ya sa yadda bisa al'adar shi aka saba aka yanko ɗan maraƙi aka gasa aka kawo musu a wannan ne shi ne ta ga wadata talauci ba zai wannan ba ka gwada ka gani duk bako mai wucewa ko da ɗan kasuwa ne ka ce ya zo gidanka kawai kar ka yanka mai ko kaza duk wanda ya zo ka bashi ruwan roba da lemu a insulti ko five alive kawai duk bako ɗaya ke wannan za ka gane nawa za ka kashe talauci ba zai wannan ba amma a ce duk ba ko in yazo alal akalla a yanka masa rago ko fiye da haka wannan wadata ce amma mukabilin shi akwai annabin da har yayi rayuwar shi ya kare bai taɓa mallaka fili wanda yake nashi bane balle maganin yayi daki ko gida ko shi kuɗa bai da ita kawai in ya zo zai kwanta a kasa ne baya da matashi kai sai lalubar ɗan ƙaramin dutse ɗan madaidaici sai ɗora kai shi a kai matafiyi ne baya zama amma kayan shi kullum a kulle a kai ke ɗauka kayan shi yana tafiya ƙasa shi ne annabi isa alaihi salatu wassalam haka yana yi wata shekara talatin da uku kafin allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke shi zuwa gare shi amma kataluhu wa ma salabuhu walakin tubji alahu ko alqur'ani ce barrafa allah ilayhi allah ya ɗauke shi zuwa gare shi amma yahudu suke cewa sun yanka shi sun a sun gicciye sun kashe wannan kankariya suke yi ba su haka ba wala kin shi alawo annabi isa kenan an taɓa ba shi jaki kyauta saboda yawon da yake yi kullum daga wannan gari wa abin sai wancan gari daga wannan gari sai wancan gari wata rana ya je wani gari ya kuma abin zai wuce aka ce annabi Allah ya kamata baka abu kawa wannan tafiya aka ta yi ta haka nan ga ɗaukar kaya ita to ya gode aka ba shi jaki ya hau jaki ya zauna ya ɗora yan kayan shi yana tafiya yana tafiya ya je wani gari ya wa ya gama wa'azi zai wuce a tafiya daga Allah ai an tsaya a dan huta a sha ruwa ai shi baya bukata haka haka ce to ai kai in ka saba jaki kai yana bukatar a dan kawo masa ciyawa da dan ruwan da zai sha kace to aka kawo jaki abin da zai ci da dan ruwa ya wuce wani gari ma aka ce ai jakin nan shi ma yana bukatar a bashi abinci sai an bashi a'a yace to wai shi wannan hidimar da ke bukan ko hidima al'umma inda bai san jakin a garin nan ya dauka shi ya so a bar shi kawai kurri duk lokacin da ya gama wani ko tafiya shi zai karwa na bai jira shi ya ya tsayar da shi annabi isa alaihi salatu wassalam to da haka an dabawa ko da Allah ya jarabta shi lauci ila ana magana rashin lafiya jarabta ta rashin lafiya ga annabi ayyuba annabi ayyuba a lalle Allah ya jarabta shi har da kanshi sai dai faɗa rabbi an yi masa da su wa an ta alhamur zahirin da ke ba da lafiya ba saboda kista shi tana da tsawon sosai a yi muka ce za mu yi tafsirin ta nan lokacin zai yi amma yana ba da misali da irin annabawan da suka sha wahala a zahiri na rayuwa annabi zakariya yahudu suka bi shi da gudu za su kashe ya samu ya sha wata kwana sai wata itaciya ta tsage ta sai shigo ya koye ka ya shiga shedani sai ya rike abin tufashi bai bari ta shige duka ba sai itace ta rike dan abin tufashi yana waje iska na kadawa masu bin shi da gudu suka shawo kwana ba su gan shi ba samu ya mace sai shi da zuwa su kwana tsoho ya ce me kuke ne wasu shawun mamaki wani mutum muka biyo da gudu amma ya mace mana sai ce nan ya shiga suka ce magana banza ina alamar inda kogo ke tawa ba kogo bane gaba da ake yana rukowa da gudu itaciyar ta buɗe ta ce shigo in rufe ka ya shiga sai ka ce wallah wannan tsoho kare na mana wani ta ta da mun saboda tsoron kuma gardama ya sa na rikice da da wata kalar tufa ya fito suka ce kana karatuwa ya ce wannan ni na rike wannan tufar ina kokarin jawo shi shi kuma ya riga ya shiga ta haɗe to yanzu me za a yi a sanya a itaciyar wuta a a yi kaza sai ke ku samo zarfu a yanka ta a jirgin a ciki haka aka yi aka sa zarfu yana ci aka yanka itaciyar har aka je inda yake shi ma ta tsare shi alaihi salatu wassalam kaga jarabta annabi yahaya shi ma kashe shi aka yi aka yanke kai shi duk wannan jarabta ce to da haka akwai waɗanda suka wahala akwai waɗanda kuma suka sha annabtar su da kuma jin daɗin duniya to sai Allah saboda lallashin zuciyar mutum kar a kada masa gaba sai aka ce ya ce siratal ladina an amsa alaihim tafarkin waɗannan da kai wa ni'ima amma dai mu sani ba dukansu bane waɗanda Allah ya wa ni'imomi na zahiri ba'dhum mubtala bi ashaddil balaya sashen annabawa an jarabce su da bala'o'i masu yawa allazina amallahu alaihim su ne guda hudu kamar yadda alqur'ani ya ambata mana yake cewa kamar yuzi Allah war rasulahu ko war rasulahu ومن الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دون دواء الله نعم Ewa manzala sallallahu alaihi wasallam na to wannan mutumin yana tare da waɗanda Allah ya wa ni'ima su ne annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayan Allah waliyai lallai duk waɗanda wannan suka zama abokan tafiye shi abokan zaman shi abokan rayuwar shi lallai ya samu abokan zama abokan tafiya kyawawa ya ji daɗi ya more sirata lalzina na misali ghairil maktubi alaihim Allah har wa yau cikin waɗanda muke so ka yi mana baiwa da samun shirya akan tabarkin su akwai wasu mutane guda biyu su ma ce farko ka yi musu baiwa da samun shirya ta hanyar amsa kira annabawa amma sai ƙarshen nasu bai yi kyau ba shi ya sanya surar da za mu shiga a gaba take nuna mana in za mu roƙi Allah kar mu rafkana daga roƙon kyawun ƙarshe ko da mun roƙi kyawun farko to mu kula da kyawun ƙarshe saboda al'umur bi qawatimiha shine aya take cewa wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar akwai masu roƙon Allah Allah ka ba mu a nan duniya duniya da yake kyau kar a samu matsala a duniya amma ba su da kowane irin rabo a lahira ba ba su sanya ta cikin lissafin su ba akwai kuma masu cewa Allah ka ba mu duniyar da yi kyau ka ba mu lahirar da yi kyau shi ko Allah a can gaba ya faɗa ka ji abin da ka nema zan baka wa man yuri sawa duniya nutihi min ha wa man yuri sawa lakhirati nutihi min ha wa tanajjizu shakirin wanda bi yake abin shi dan ya samu ladan shi a nan duniya za mu bashi duniya za ta yi kyau wanda yake yi dan ya samu lahirar da yi kyau za mu bashi lahirar za ta yi kyau akwai wasu mutane ko da suna bautawa Allah ba dan duniya su ta yi kyau ba da lahira su ta yi kyau ba a'a suna bauta wa Allah kawai don godiya ga Allah Allah da ya halicce su ba da ko da wani dalili ba a ba da wani kyakkyawan aiki da suka yi ba ba da zaɓin su ba ya maida su abin da ya maida su na muminai da kyakkyawan aiki to zaƙi su gaba ɗaya sun sarrafa da shi zuwa ga godiya ga Allah ba neman komai na lada ba sai ce to su ma wannan yadda ba su faɗa abin da suke so ba to ni ma kawai na ce zan saka musu ai tsakani na da su ne su dai suna mun bauta don godiya ne shin a cikin godiyar nan wata rana sun roƙe ni duniya su ta yi kyau sai in ba su a cikin godiyar nan wata rana sun roƙe ni lahirar su ta yi kyau sai in ba su a cikin godiyar nan sun tsaya ba su da zafi ko da za su mutu ba za su roƙe ni ba kamar yadda annabi ayyuba yayi kawai ya yi ta shan wahala ba da yake Allah ba na lafiya ba kuma yana son lafiya ne amma duk ibadar da yake yi bai taɓa yin toshiyar baki da ita ba ko kuma ya kaddamar da ita gaban Allah ce to Allah ga wata ibada amma saboda ita yana so ban lafiya bai yi ba har ƙarshen lamari da abu yayi nauyi kawai sai yayi wani dan abu mai kama da dilwaye mai kama da wasa ko ya ce rabbi anni masani yadurru wa anta rahmu rahim to Allah ka dai gani ni dai ina cikin kunci cuta ta same ni da wahala kuma ka ta ka ji kowa to sai sai zo bai ce ka yaye mun ba bai ce na gaji ba to wannan shine nau'in mutane na uku to abinda ita surar bakar suke nuna mana wacce aya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana kar ka yadda dan farkon ka yayi kyau ka kakantance karshen akewa a shi ya sanya sai muka gaya wa Allah tun a fatiha Allah akwai wasu bayi wanda farkon su kam yayi kyau amma karshen kam bai yi kyau ba su wane ne waɗannan bayin su wane ne waɗannan bayan akwai yahudawa akwai nasaru yahudu su ne mutanen annabi musa allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu baiwa ya yi musu ni'ima har yana cewa ya fifita su akan dukkan talibai yahudawa amma daga bayan me suka yi suka zo suka butulce wa allah suka kafirce wa allah suka yi ta yin abubuwan da mara imani ma pagan bai yi ba bai yi ba su ne yahudu sun yi ababe marasa kyau to sai da mana ƙarshen su bai yi kyau ba Allah ta yana ce lallazi na kafaru lallazi na amanu sun makafaru sun ma'amalu sun makafaru sun mazdado kufura yahudawa kenan da fari sun yi imani da annabi musa sun makafaru sai suka kafirce lokacin da suka yi wata damarake sun ma'amalu sai suka sake imani lokacin da suka tuba sun makabaru sai suka sake kafircewa lokacin da annabi isa ya zo musu sun mazadu kuburan suka ƙara wani kafirci lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu yahudi kenan sadaka sai Allah ya yi fushi da su sai ya nesanta su daga rahamar shi su ne sai muka ce to Allah kafin mu an yi wasu al'umma farko ka musu ni'ima ka shirye da su ka sanya su ne baradan annabi isa annabi musa amma daga baya abubuwa suka zo suka zama yadda suka zama suka yi ta zaba ma suna kafirce ma suna karerai cewa su ne ƴaƴan allah su ne masoyan allah a lahira ma ta ce su kadai banda su ba wanda zai samu wani rabu a lahira allah ce ka gaya musu ولئن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة ko dole a wata manna maut in dai da gaske lahira ta kuce ku dai to ai ya kamata mutum ya tsaya a nan misali sai aka ce kana nan koda kana ta shan wahala misali mu ce kai dan wani buhari ne shi kenan amma kana koda ko kana mai koli rayuwa tana bayan shi an tanada musu manya-manyan gidaje a mai kama a abuja kowa babban gida a mai kama da manyan motoci na hawa na alburma da ofa ta aikin gwamnati mai kwari kuma sai aka zo da mota aka sai kyauta jistan kwan buhari ya zo ga mota ya hau a tafi abuja yana zuwa za a bashi mabudin gidan nan da motocin da ke ciki da ofa ɗin da tashin gwamnati sai kai ta ce mara ai kai ma ɗan wamba hadi amma an kawo mota an ce ka hau zai ki baka hawa kana nan kana shan wahala an ya za mu yadda karamin misali kira idan sun ce lahira ta ce lahira ya yi tare da kayan daɗi da Allah sun tsaya a duniya suna shan wahala ai da sai su yi burin su mutu amma ba za su iya ba har alƙur'ani yana cewa a a na cizon na ba wannan ba wanda yake cewa wasu a rasar nafi ala hayatin wa minan lazina shirku za ka same su su suka fi kowa kwaɗayin rayuwar duniya har ma sun fi mushirkai kwaɗayin zirari ashe sun san abin da suka tare da alahira ɗin har suna wani ƙarya suna talanta masarar naru illa ayyaman ma'aduda mun je lahira ma ko da ma za a mana azaba hanyar kaɗan ce kawai kwana arba'in gwargwadon kwanukan da muka bauta wa ɗan marke ƙayya suke yi to sai an ce to Allah waɗannan mutane ka ba mu labarin muna jin tsoron kuma kan rayuwar mu ta zama irin tasu Allah muna roƙo yadda ka jarabtu waɗancan farko ka ba su shiriya amma daga baya suka yi girman kai suka ci gaba da saba ma ka dawo kai fushi da su Allah mu ba ma so mu zama a layin waɗannan mutane shi ne ghairil maghdubi alaihim Allah ka tsora mu a tafarki ba na waɗanda ka yi fushi da su ba so ne yabo a walƙali sannan akwai mutane na biyu su ne da samu su kuma da Allah tabaraka wa ta'ala ya hada su da annabi Isa jahilci sai ya fadar da su sai suka yi uluwi su ba ta fito annabi Isa sai ba ba a same su da sabawa annabin su ba kamar yadda aka samu yahudawa da sabawa annabi su ba a same su da wannan ba su jahilci ya kware su sai ya zama da sun allantar da annabi isa saboda wasu dalilai sun kasa gane alhaku da alhalku sun kasa gane aljanku da alfarku sai suka rufe annabi isa ya zo yana yi wasu ababuwan mamaki daman dai shi da abun mamaki allah ya halice shi allah ya halice shi da uwa babu uba shi ko daman ya kamata a cikin hikimar Allah a yi haka saboda da ba a samar da annabi isa ba da uwa ba uba to da sai a ce akwai wasu abubuwa da Allah ya yi amma abu wanda ya kasa wani yanzu Allah kafirai za su faɗi wannan Allah ya halicci dan adam ba uwa ba uba haka nan da bashi a shi ya halicce shi wane ne wannan shi ne annabi adam ba uwa ba uba sai Allah ya halitti wata mace da uba ba uwa ita ce Hawwa'u an halitte ta daga hakarkarin Annabi Adamu kaga kamar tsakan shi abin da ya fita daga cikin Aisha ke to danka to da aka mace ce aka yi ta da uba ba uwa daga nan sai Allah ya ce sauran mutane da uwa da uba da ka lura ɗaya ne Allah bai yi ba shi ne wanda za a yi da uwa ba uba an yi mai uwa da uba an yi mara uwa mara uba an yi mai uba ba uwa mai ya rage mai uwa ba uba sai aka lirgita shi ke nan kudura ta gama haɗewa ba abin da aka rage sai aka yi mai uwa ba uba shi ne annabi isa alaihi salatu wasalam wannan abun mamaki ne tun farko aka yi a har zarge-zarge da aka yi tawa sai da maryam alaihi salam amma dai ta ture in mun zo cikin suratu ali imran za mu za mu kirke wannan kisa insha Allah sannan annabi isa da aka haife shi yana zowa duniya ya fara magana a alƙur'ani yana faɗa mana وهز إليك بذي نخلك على لسني وجهك بذي نخلك فساقل عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما ولن أكلم اليوم إنسيا فأتي به أو ما تعمل قالوا يا مريم لقد جئت يا مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المال سبيا قال اني عبد الله tun yana jariri ya fara magana annabi isa alaihi salatu wasalam ka ji mamaki na biyu mamaki na uku da ya zo sai ga duk abin da bawa baya iyawa sai Allah kaɗai yake iyawa annabi isa na yi duk abin da bawa baya iya yi sai Allah kaɗai yake yi sai ga annabi isa na yi kamar ne yana cewa inni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuqu fihi fa yakuna ma'iran bi idnillah ya dauta ko ya bulmula yayi tsuntsu na tabo da Allah ka taba ganin tsuntsun tabo yayi rai ya zama tsoka da jini da gashi ya tashi wake busa rai kawai annabi Isa shi ma sai busa masa rai tsuntsun tabo yake sai busa masa rai da ya busa masa ya ce zama tsuntsu ce ta shukur mai kuna tsa'iran bi izinin ba al'atmau shi ne makamar da aka haife shi ma da mantar da makanta wasu ba suna ta wanda ko tsagar idan ma babu da Allah irin wannan ka taɓa ganin wanda ya samar mai da ido da an kawo shi wurin annabi isa sai warkar da shi wa kubri'ul akmaha ni ni nake warkar da makaho al'abras shi ne mai albas mai albaras mai zabaya ya ce shi ma ina warkar da shi wa wani wani asin maha wal abrasa ƙarshe wa ke rana wanda ya mutu sai ce wa uhu yi mauta bi izinillah wa ya san gaibu kun la ya alau man fi samawati wal ardil ghaiba illa Allah amma shi wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiru rabbikum abinda kaci sai kalle ka ji aikin manza amma yau da ka tashi yau sahur ba da dan wace kai ba kuma yanzu abinda ka baro za a dafa ma da buɗe baki dan bude shikenan kuma ya tabbata ko bai taba ganin ka ba sai kai wannan wannan abu kaza kaci abu kaza ka baro gida kuma sai ya tabbata a'a kiristoci suka kalla suka ce anya dai mutumin nan ba dan Allah bane ba kawai wata yadda bara haka mara ai da mun bai da ba kuma kuma Allah yake ce maka ruhul lahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu kalimatul lahi alƙaha ila maryama wa ruhu minhu lokacin da jibril ya zo zai mata bushara da samun tsami yace da ta gaishe ta a'udhu bir rahmani minka in kunta taqiya qala inna ma ana rasul rabbiki li ahmalaki gulaman zakiya qala anna yaqul lan qala anna yaqul li bashar walad ولم يمسسني بشر ولا أم مجيا قال كذلك قال ربك ولا يحيي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا آه فتمثل آه فعملت وتمثل في مكان سيد ذيك سوى واذكر في كتاب مريم إذ تبذل بلادها مكانا شرقيا وتخذ من دون من دون جبل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سميا كم وتزور ذيك سوى kalimatu wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun minhu suka ce kai wannan abin dai akwai wani abin kula da man ya zo ba ba kuma Allah ya gaya mana shi ruhin Allah ne kalman Allah ne sannan kuma ya zo duk ayyukan da Allah yake yi shi ma na yi sai suka fashe da wannan jahilci sai suka ce dan Allah ne sai suka dawo suka ce a to ai tun da dan Allah ne wa alal waris mislu zalik ai da magajin baban shi ne shi yasa yawa muke ga ayyukan da uban yake shi ma yana yi subhanallah sai suka ce kai ko kuma Allah uku ne Allah da Allah uwa Allah ruhu mai tsarki duk Allah ya ce la kar ka bar ladina qalu inna allaha salisu salata wa ma min ilahin illa ilahun wahid ba wani ubangiji sai guda ɗaya ba ni bane ko uku la kar ka bar ladina qalu inna allaha salisu salata to da haka sai nasaru suka fashe abinda ke nan shine mu kula da wannan ƙarshen wannan aya ko ƙarshen wannan sura ghayril maghdubi alaihim wala zalim idan muka bi yahudawa me ya ja Allah ya fushi da su sabawar su da cewa annabawar su shine kawai so da aka mi fatiha take faɗa mana ya ubangiji idan ka ba mu shari'a muka bi annabi Muhammadu kar Allah ka jarrabe mu da saba mara dan saba wa annabi Muhammadu shi zai jawo fushin Allah shine kawai ma'anar sannan kar ka jarrabe mu da abin da ka jarrabi nasara da shi su rude mu ma mu rude mu ce mu ma namu annabin ya zama Allah saboda ai shi kuma idan annabi Isa yana yin wasu abubuwa irin na ayyukan Allah shi kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya rika nuna shi yana faɗo wasu maganganu masu nuni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai yayi aiki sai Allah ce ba kai kai bane ne وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى Allah ya nuna hannun annabi Muhammadu ya ce hannun shi ne masu gaggaisawa da annabi Muhammadu suna gaisawa da Allah ne innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah ga hannun annabi Muhammadu ya dora akan sai na an samu baya sai Allah ya yadullahi wa bayyi'u Allah ya ce in kana so ka bi ni karka wahala kawai da kaji annabi Muhammadu ka bi ni mai tsayin rasula magana ba Allah in kana so ka so ni karka wahala ka so annabi Muhammadu ka bi shi kullin kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni sai tun farko sai Allah ya bamu rigakafi eh to kuma wasu ƴan abubuwa kaɗan ma da annabi Isa ya rika yi ya tafi da hankalin mutanen shi har sun kai ga naɗa shi Allah balle abin Muhammadu ku yi addu'a kar Allah ya jarabce ku da lamari irin da ya hakika to wannan shine abin da wannan ƙarshen sura yake nuna mana sabawa manzo Allah shine kwaikwayar yahudu to kar Allah ta jarrabe mu da saba manzo Allah bayan mun samu shari'a guluwi da isra'i kin manzo Allah shine kwaikwayar nasara to kar Allah ya rauce mu da yin guluwi da istira'i kamar da yake talata tsuruni ga ba tsarati nasarar masiha na maryam kar ku yi istira'i cikin lamari na kamar yadda yahudu da nasaru suka yi istira'i cikin lamarin annabin su annabi isa alaihi salatu wassalam to da haka ashe kulatatul qaw kawai wannan surar karshen ta yana nuna mana kadai mu yi addu'a bayan mun haɗu da annabi Muhammadu kar Allah ya kawo abin da zai raba mu shi ko da ta hanyar guluwi ko ta hanyar takaitawa cikin girmama shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala da annabi rasuli sallallahu alaihi wa sallam annahum yahud wa safahum alquran لأنه غضب عليهم اليهود هم الذين علموا ولم يعملوا بعلمهم فغضب الله عليهم يا ذو رواية daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutubi alaihim wanda Allah ya fushi da su sune yahudu alqur'ani ya sufanta cewa Allah ya yi fushi da su domin su ne waɗanda suka yi ilimi ba su aiki da abin da suka sani ba sai Allah ya fushe da su amma wala zalil na taru kenan wa rada annar rasuli annahu annasara ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duka wannan al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad yana cewa ghayril maghdubi alaihim wa rada annar rasuli sallallahu alaihi wasallam annahu yahud wa zalil wa rada annar rasuli sallallahu alaihi wasallam annahu annahum annasara annasara dallu an tariq nasaru sun ɓata daga barin hanya an tsari nasaru sun ɓace daga bayan hanya madaidaiciya ma a raku ba san shi ba ma a raku haka ba san gaskiya ba ba san Allah ba hum jahalatul faqat jahilai ne su kawai hatta ja'alul abda rabban rishin sanin Allah ya sanya har suka ce bawa ma na iya zama Allah min shiddat jahilin wa hamakatihim saboda tsananin jahilcin su da wautar su amma yahudu amma su yahudu fagar alimu su kam sun sani walakin lam ya'malu bi ilmihim sai dai basu aiki da ilimin su ba wal nasara duhanu faqat nasaru kuma jahilai ne kawai ghayr maghdubi alaihim wal dallin amin laysa min alquran wannan kalmar amin ba qur'ani bane inna ma huwa qali'un la tabaraka wa ta'ala ka qali'il malik alladhi yatba'u bihi makatibahu shi kaman su tambi ne kowane basarake yana da stamp wanda in ya rubutu zai stamp akai ma'ana ya wannan abin da ya faɗa tabbashi ya faɗa to da haka amin kamar stamp ne na hadar Allah tabaraka wata'ala kamar yadda ya zo a cikin aljami'u sahih cewa amin khatim rabbil alamin ala lisani abdihi abdihi mu'minin ko abdihi mu'minin amin kamar khatimi ne na Allah tabaraka wata'ala akan harshen bayan shi mu'minai alhamdulillah saboda lokaci na ga za mu tsaya a nan abin da muka faɗe shi dai Allah ba mu lalai wanda muke kure Allah ya gafarta mana albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina sa ran da gobe da Allah ya mu zan tafiya zan yi yan farki to zai zama da kuma da kuma zai shiga da gabatarwa har lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi mu dawowa insha Allah abin da muka faɗa dai Allah ba mu lalai shi wanda muke kuskure kuma Allah ya gafarta mana albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam inda tambaya sai a yi tambaya in ba wa shi kira sun yi